أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق بالمدار العظيم يا همة الشك اهدري لنا بهذا المحضر والتاطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya kawo mu wannan rana inda muke sa ran in Allah subhanahu ta'ala ya yarda za mu kataman wannan karatun namu na na nujumul huda fi kauni nabi na abdala man da ila Allah wahada a kafin mu karanta kasidar da aka kawo a ƙarshen wannan wannan littafi mai albarka za mu so mu ɗanyi wani ɗan matashiya game da kasidar wanda ɗaya ne daga cikin jagorori na ɗariƙan tijaniya ya wannan matashiya wato shehu muhammad abdullahi tijani a cikin tafsirinsa da ya tara na firiya da tafsir yana matashiya yana muƙaddima game da mulan shehu radiyallahu anhu to a ƙarshe bayan ya gama wannan matashiyar shine sai ya kawo maganan wannan ƙasida to za mu bi shi a gurguje saboda yanayin lokaci ya ce wa amma radduhu ala abatili ala abatila amma gardin shehu da ke yi game da ƙaryayyaki wa turra hatil munkirina da ƙaryayyakin munkirai wa takzibuhu li akazibihim da ƙaryatawan shehu ga ƙaryayyakin su wa zurihim da ƙaryayyakin su fama kana ya'rifu al-hawadati mulam shehu ibrahim bai san hutu ba wannan shi abdullahi tijani ne ke fadi wanda ya tara filiya da tafsir yana mukaddima akan shehu cewa shehu bai san sauki ba so da wannan kasidan da zamu karanta ɗaya daga cikin raddi ne da shehu yayi Allah ya sa an gane walal mulaya na sanan shehu bai san tausasawa ba khususan musamman ma idza ta'allaqa al'amur idan lamari ya shafa bin naili min qadasati rasulillahi ya shafi suka cikin tsarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa muhawalati tajridi ko kuma ayi kokarin tuba annabi sallallahu alaihi wasallam min mawahibihi ilahiyya na baiwar da Allah ya masa wa fi hadha sadad a wannan bangare adulluka ala ta'alifihi zan maka ishara zuwa ga wani littafin da shi ya rubuta alqayyim mai tsada almusamma nujumul huda wanda ya kira taurarin shiriya wato taurari masu shiryarwa fi kauni nabiyina sallallahu alaihi wasallam afdala man da ila Allah wahda cikin kasancewar manzo Allah sallallahu shine mafificin wanda ya shiryar kuma ya kira zuwa ga Allah wanda wannan littafi shi muke cike shi a yau litajida domin ka samu fihi a cikin wannan littafi al-hujajad damigata hujjoji masu rusawa wal mawaqifi samida da kuma wuraren tsayuwa tabbatattu wal qudratal fa'ika da iko zartatta zaka samu da a cikin wannan littafi ya ce amma idan ta allaka al'amuru amma idan lamari ya shafa bilmasu min makanitar mulana tabawa ne daga darajar maulan wasayiri na shehu tijani radiyallahu anhu game da taba shehu tijani ne wa ɗariƙatihi da ɗariƙarsa falizalika fazalika ma yi shammiru lahu shehu wannan yaɗe daga cikin abin da shehu ke zage masa an sa'il jaddi dantse na ɗokari wa yi furigu fihil ju'uba kuma shehu ya ƙarar da ju'ub abin da kira ju'ub shine gurin nan da ake saka baka dan gidan baka din inda ga mutanen da suna tara da bakansu a ciki da an taba yi ana zaruwa ana harba to ta kira ga shi yana karar da wannan ju'ub din wannan jakan ko wata wata zaharu ala malamihi sannan zai bayyana a fuskansa wa nabaratihi da kuma goshinsa amaratul gadab alamomi na fushi amma lillahi tabaraka ta'ala dan Allah wal istimatati sannan za ga istimata shine ga mutum yana neman mutuwa abin da istimata shine sai a mutu kawai yanzu za ga ɗabi'a ta sai a mutu fi a cikin lamarin ya ce alamtar ila kauli radiyallahu anhu shin baka ga faɗin shehu ba yuhazziru min magabbatil ikidani yana tsawatarwa daga kamunga ga mutumin da yake kafewa ala hadaratu shehu tijani akan zagin shehu tijani halar shehu radiyallahu anhu wa ya buri ka gashewa yana feke sinanar raddi mashi na raddi bi kulli quwwatin da dukkan karfinsa wa unfin da kuma karfi alaman yuhawilu kharqa hududallahi ga wanda ke kokarin ya keta haddin Allah wannaili min a aradi awliya illahi ko kuma yake kokarin ya suka cikin mutuncin waliyyi muhazziran shi yana mai gargadi wa munziran yana mai gargadi wa mushiran yana mai ishara ila asalati zuwa ga asalinsa shi yana cewa ni ma ba kaji asali na ba irin naka bane wa shaja'ati da jarumtansa wa quwwatihi da karfinsa wa siqatihi billahi da amintansa da Allah tabaraka ta'ala wasti idadihi da kuma shirin shehu li kulli sa'i sa'atu ga auna sa'o'i ga dukkan sa'i wato in kai ma shehu sa'a daya zai ma sa'a 100 haka yake in kai mashi miya zai maka tuwo ya hausa suke cewa to shine da shirin shehu ga dukkanin wani sa'i daya sa'o'i wa raddi kulli dalqatin bi asharati dalqati da kuma juyar da kowane harbi dalqa kenan saki bi asharati dalqati da da harbuna goma in ka harba shehu daya sai ta koma kibiya goma an tabbaya Allah ya ba wasa shehu bai san sauki ba ما يعرف الحوادث ولا الملاينة رضي الله عنه istami fastami ilayhi ka saurari shi radiyallahu anhu ina cewa wannan wakar ta da tsau ina kan mun taba karanta ta inna tasamna bil ilahi wa dinihi al islam wal iman wal ihsani wa nuhibbu ahla allahi sabwata khalqihi ma darrana haziyanu zi haziyani farid al muhaymin iz yanalu bi sakhdukum bi sakhdikum la zala sakhdukum madal malwani hazwa karke dai shi yace inna tasamna bil ilahi mun baki da Allah wa dinihil islami da addininsa na musulunci wal imani da imani wal ihsani da ihsani wa nuhibbu ahlillahi muna son mutanen Allah safata khalqi tatattun halittansa ma darrana haziyanu zi haziyani surutan mai surutu haziyani shine irin wannan maganganun zaka ji mara lafiya in tayi yawa to ya shiga hazayani Allah ya kiyaye Allah ya raba mu da shi Farid al-Muhaimin shi yace yardan Allah izi yunalu bi sakhdikum idan har ba za a same shi ba sai kun yi fushi yake ga mu wannan to la zala sakhdukum kar Allah ya sa fushin ku ya kare madal malwani muddin dare da rana ku za ire ka sai ce ka rike wannan wasikar walan ta'uda na san ba za ka sake ba wayin ta'uda amma an ka sake udina mu za mu sake sai ce wa inna farisul maidani mu ne sadukan fagi in ana fada to a da'ira mu ne mazadin ciki inna nulayinu sai ce mu muna yin taushi taratan wata lokaci amma wai zana sulu idan muka kai tumbe ta hatta kat astaru kulli jabani take asirin duk wani matsorci zai ke ci lala nulayun man yasubbu dariqana faladayhi yakhbusu mikwali wa lisani shi ce ba ma sauki ga mai zagin dariqar mu domin harshen mu da bakin mu zai munana akan shi inna banul aqyal mu ma ƴaƴan shugabanni ne wal umara'i da shugabanni wal ulama'i mu ma ƴaƴan malamai ne wasu raha'i kuma mu ma ƴaƴan waliyai ne fi Sudan a Sudan din nan inna la amruka mu din nan na rantse da wanda ya halicci rayuwanka shi yana ga mishi ma'adinul asrar wallahi mu ma buraman asiri ne wal irfani da ma'arfa ragmal amfi min hayyani bisa turmuji hancin mutumin da bai sani ba kuma ba san shi ba ana cewa alhayyan wanda bai san uban shi ba ko ba a san uban shi ba kaga kuma ba ku san malaman ku ba ba ku san jagororin ku ba shi ce fa buku ku yi kuka li khaybati sa'ikum domin tabewan aikin ku aw fada ko ku yi dariya da yanda ku so falabi sama urista min bayani tar da abinda aka gadar muku na rashi na ilimi sannan yace wai za tsala ta sharahul amlaqa in ka duba shirin shonan babbadin nan li nazmil khalifa wanda ya yi masharhi na waƙen da khalifa yi alhaji muhammad shi ne a muhammad abdullahi muhammadu khalifa dai yayansa shehu wanda babba ne shi ma ilimi ya yi wani sharhi a allazi ya ruddu fihi wanda shi muhammadu khalifa ke yin raddi a ciki ala ibn mayabal jakali ko jafali ake cako ya yi raddi kasidar tana nan haka ina ita ya yi raddi ga wannan mutumin allazi asma'u wanda ya sanya wannan littafin suna aljiyushu tulla'u wato dakarun runduna bilmurhi fatik kuɗa'i tare da wanda suke tafiya tare da kansakula masu yankawa an gane in ka duba sharhin da shoye mu wannan kasidar shi shoye muhammadu khalifa a babba ne sosai yayan su shehu ne radiyallahu anhu khalifan mahaifinsu wanda ya yi maganganu sosai akan shehu shehu ya yi maganganu akan shi yana daga cikin wata wata waka da yayi wata waka da maulamin shehu yayi yana yabansa a ga baitin nan yana cewa mus'anjarun hajhajul laysu tariqati sim kalifatal qudbi fi sirrin wa fi alani da haƙanu hadaratihi fi kulli mu'dilatin sadr sudur sudur sadr zazahani shi ya mishi wannan baitin sannan shi ma an ka duba kashful ilbas akwai baitoci da yawa da a hakin shehu to shehu ya yi ma wannan littafi sharhi idan ka duba za ga yadda shehu yake a ya ce ammal masihiyatu amma maganan kiristoci wata bashiruha da kuma bisharorinsu wa man yuwajjihunaha da abin da suke da wanda suke fuskanta da ita wa yuwajjihuhum da suke da wa'inda kuma su suke fuskantar su ba ma kanat litan daliya alayhi hiyaluhum dubarun shehu ba sa fentuwa dubarun su ba sa fentuwa a idan shehu wato ba sa boyuwa duk dubaran da kiristoci kazan sun dade suna makirce makirci duk wani makirci da suka shiryo shehu yana ganin kawai sai gani ba ta buya mu shehu wala takhfa alaihi da sa'isun duk wani bannabin nan su ba ta buya mishi wa idza aradta albarhanata in kana son hujjoji ala hatkihi li tilka alastar shafafa bisa keta wanda shi yake ga wannan rufin nasu wanda take mara karfi fa alayka bi ta'lifi ka je ka duba littafin shi al-musamma wanda kira da ifriqiya lil ifriqiyin wannan littafi ne mai tsada sosai wasiƙa ce ta nan a cikin littafin shi na al-shehu na da aka tattara na sa'adatul anan littafi ne mai kyau wanda shi ya ce lalle afirka ne yan afirka ne ko musulmai ne ko kafirai ne su dai ka dan afirka dai shi zai mulki afirka ya yi raddi sosai sosai a ciki in ka karanta ta daga farko zuwa ƙarfi allazi radda fi wanda shi ya raddi a cikin sa ala khitabi ra'is asaqi fatu dakar bisa ga maganan da shugaban nasara shugabannin nasara yayi lifaifar ana cin shi lifaifar allazi nasharatu majallatu faransa almasihiyya wanda majalla ta ta me ake shi mishi jarida ta faransa ta kristoci ta watsa shi fi shari dijamba a watan disamba 1959 bi munasabati idil milad sun watsa wannan kasidan a wannan wannan wannan ya sunan shi jarida ne da munasabar idil milad wato idin Kirsimeti. wallazi masa fihi min karamatul islam wanda shi wannan shugaban nasu ya taɓa mutuncin musulunci fa ba da an fanna da akaziba bayan shi ya ƙaryata ƙaryakinsa wa fataka kuzabalati ya keta tatsuniyoyinsa wa abdalahu ba'dan min naqaisil kanisa shi ya bayyana mushi wani yankin tawayansu yana daga cikin abin da shi yake cewa ai ku ba mutanen da suke mai da mutane bayi irin ku amma sai dai idanka ta makance shi yasa kake ganin aibin musulunci saboda ciki ya ce ayi musulmi masu bautar da mutanensu ne da sauransu shi ya yi mishi raddi akan haka wasta shahada lahu bi hadal bait sanan shi ya kafa mishi shaida da wannan baitin ga baitin da shi ya kawo la tahju wanna asanna minka fa rubbama yahju abaka min haisu la tadri ma'ana kar ka zagi wanda ya fi ka shekaru so da dama zai zagi babanka ta yadda kai baka sani ba kana zagin shi ya ce ai mun san ka za ka kai kun ubanka to dan haka shi ya kawo mushi wannan bai ce to kai ma ka taba mu za mu yi taba ka ta inda kai ba kai tsammani ba wa yuridu lahu qawla sha'ir sannan shi ya kawo mushi wannan maganar na mawakin nan wanda ke cewa kuntu idza qawmur ramawni ramaitum qala ana fi za ala hamdana zalimu wato wai wa kuntu idza qawmur ramawni ramaitum na kasance idan wasu mutane suka jefe ni sai ni ma an jefe su ai an yi an yi duro duro fa hal ana fi za shi ni akan haka zalimun azzalimi ne ala hamdani ya ku iyalan hamdani wannan wani mawaki ne wannan wakan shi kuma ya ce wa in ta'udu na ud in kuka sake za mu sake wal badi wa azlamu wanda kuma ya fara shine azzali ana faɗa wanda ya fara janyo ai shine bashi da gaskiya shi ya kawo wannan a karke wa baki ku zabalati shi a karken wasiƙin gice amma sauran karayakin sa la yahtaju li jawabin baya bukatan bada amsa wassalamu ala man ittaba al huda wal azabu ala man kazzaba wa shi ya faɗi wannan kalmar wannan shine karshen wasiƙa a walil mazidi shi ya ce in kana neman ƙari min difa'i na fito na fitan shehu lil masihiyya akan kiristoci wasalibu da cross uhiluka zan juyar da kai inji shehu muhammad a abdullahi tijani zan juyar da kai zuwa kasidan shehu almimiya wanda take karawa da mimun bi unwani wanda aka sanya mata suna asarim wal qadib kaji sunan kasidan asarim wal qadib takobi da sanda fi kada ya wahami ahadis salif wurin yanke zato na ma'abota ko kace kare yayi na ma'abota cross Allah ci matsalawa wanda farkon ta shine wahayun ataga min al-ilahi al-azami to bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai وصلى الله على سيدنا محمد Allah ya salati ga shugaban mu annabi Muhammadu وآله وصحبه da iyalan gidansa da sahabbansa ya aminci da- ya- ya aminci aminci والله يقول الحق Allah shi ke faɗin gaskiya shi shi kadai وهو يهدي السبيل kuma shi ke shiryarwa zuwa tafarki madaidaici وأختم الرسالة zan cika wannan wasiƙa da kasida في الرد على من zawwara alan nabi game da raddi ga wanda ya kirkira ƙarya ga annabi وعقيده أهل الرسول wa aqidati ahli rusuji kuma zan yi raddi akan aqidan ma'abuta tabbata وهي قولنا shine faɗin mu cewa وهي أتاك ya من rasulullahi الله wannan wayi ne ya zo maka ɗaya bayan ɗaya نعم min وهي al-ilahi al-azami daga ubangiji mafi girma لا ريب في هذا babu kokonto cikin wannan wahayi لغير جهنم akwai ya'un na nisba in ba ga dan jahannama ba jahannamiyi akwai yawon asa نعم ligayar jahannamiyi نعم Mm, ligayar jahannami za ka ce amma ka san akwai yawon a wurin نعم kai sai ga dan jahannama ولا أنت ma'asumun wallahi kai abin kiyayewa ne نزيه sarkakakke kuma mai kyamar duniya ذو إفة ma'abocin kamewa وتخشع da tsoro وتخرع da karamci لك ismatun kana da wata isma wato kiyayewa daga Allah نعم wa ɗabi'atun da kyakkyawar ɗabi'a ya rasulallahi تأبدلية wanda ta ƙi duk wani ƙasƙanci irin himma annabi ta ta ta ƙi ƙasƙanci wannan ya taɗin yana daga cikin ajizul baiti ɗin baiti na gaba laka ismatun wa ɗabi'atun ta abaddani ya tawassafa sifu kabla zikirin muhkami نعم أنجي؟
نعم.
ta wassafa sifu sannan ta ƙi duk abin da yake ƙasƙanci ne قبل ذكر tun المحكم kafin a saukar maka da alƙur'ani abin kiyayewa ولا أنت تشفأ kuma sannan wallahi kai za ka yi ceto يوم ذاك لمذنب a ranar alkiyama ga duk mai zunubi خليفة البطالة wanda ya lizamci banna كل وقت مسلم a kowane lokaci amma halin kasancewan shi musulmi فلنعم دين fala الحاشم.
ni'ima a فلنعم.
gyara ma dalla da addinin manzon Allah ba hashimin dangi نعم محمد shine annabi Muhammadu ka فاقسع tabi أيا هذا نزيل a ya caca ne zaka ga sa sa sa أيا سا eh sa'un bil fata sa sai kara alifin madda sa sa نعم أيا سا سنزيل جهنمي ya kai sasa kuka ce caca ana rubuta sunan shi da ca sai cha an gane ɗaya daga cikin a kiristoci wanda ya yi wannan magana ya yi zayi cikin haƙƙin manzon Allah to ya ce ka tabe ya kai caca an gani nazila jahannami ya kai shigaggen jahannama wato wanda kawai da an zo kawai shi ɗan jahannama ne wato wazani na katil kama a ce katil kashashe an gani Kas- eh, da sauransu to nazila jahannam ya kai shigagge na cikin jahannama سمسيت هارب أحمدا yanzu kai ka waye ka ya yammaci kana zagin annabi يتسبه kana zagin shi kana yaƙi da shi kana zagin shi ففدله أرغمت fafidan lahu fansar raina gare shi argamtu ni ko na kaskantar da kulla mu'azzami duk wani abin girmamawa a cikin ku نعم ما فيه argamtu zaka mai da shi ba argamta ba argamtu نعم مهم. ما فيه من حرم الدباء da abin da ke cikin annabi sallallahu alaihi wasallam يهل na ka- na karamcin ɗabi'o'i to yuhilluhu shi ke saukar da annabi فوق الذين lazina arabta fiye da wa'inda ka sani من سرهم a cire yawo ne min sirrin من سر- na asiri hami wannan hami din ma tana da yawo hamiyin kenan mahamiyin نعم.
an gane مم.
hamiyi to shine aka aka takaita zaka ce min sirrin yana ɗaukaka shi daga na asiri shine fauq a ma fi min karamit dibai abinda ke jikin manzala na karamcin ɗabi'o'i yuhilluhu yake shi ke saukar da annabi fauqal lazina arabta saman wa'inda ka sani min sirrin na daga asiri hamiyin wanda ke kiyayayye an gane mahamiyin kenan تقفوه للنهج kawimi jihadism sai ka ce manya-manyan malamai ta kubu su suke bin manzan Allah linnajil kawimi zuwa ga tafarki jitacce وإمة من كل أوراء da kuma malamai min kulle aura'a zai zama ba arwa'a ba arwa'a shine mai tsoro sosai Aura'a.
aura'a kuma mai tsantsini sosai daga dukkan wani mai tsantsini ailami kuma teku نعم eh su suke bin annabi sallallahu alaihi wasallam daga dukkanin wani mai tsantseni kuma teku wurin ilimi da alkhairi wa ta bihi ruhul aminu sannan ruhi amintacce shi ya zo da alkur'anin nan fa hal tazid min raibatin shin ka samu wani abin kokonto ne a cikinsa wa fi- kalla wallahi ba haka bane Mm.
wa fi'ilin mubahami zai zama saboda na gama tafakkuri akan wa fi'ilin ba wai shi ita wannan kasidar ya kamata mu samu tasihin da shi shehu abdullahi tijani wanda ya tara fiye da tafsir ya yi tasihat na wasu kasidojin shehu ya sa ma wannan tasihat din suna afaku shi'ir na ta bincike a net da kyar na samu jiz'i na ɗaya da na biyu jiz'i na ɗaya da na biyu a cikinsa ko ba wannan kasida to amma an tattafa akan yadda ya karanta ya ce muttahami ba da za kasidan ta karantu min raibatin kalla wa fi'ilin muttahami ba zai yiwu ba ma kuma ba zai a ce wa fi'ilin muttaham ai ba haka ba da dauri aka bi kasidan ba da yi mamimin kisa ba zai a ce min raibatin kalla wa fi'ilin muttaham da a ce da sukun sukun aka bi kasidan da zai yiwu Na'am.
to kamar a gani na yadda akwai wasu kurakurai wanda zahiri a zahiri ka san kurakurai na an canza wani ya kamata to ba zai wuce gurin mu bahami ba ran da Allah ya sa muka samu tasi'i sai mu dauka to amma a yanzu a kare ta a kaddara mishi wa fi'ilin mubhami Na'am.
an gane Mm.
min raibatin kalla wa fi'ilin mubhami Na'am.
wa ta biyar ruhul aminu fa hal tajid min raibatin kalla wa fi'ilin mubhami shin ka samu a cikin alkur'ani na kokonto kalla baka samu ba wa filin ko na aiki mubhami wanda yake abin boyewa wanda a cikin sa akwai wani duhu duhu an gane fi'ilin mubham shine aiki da a cikin sa akwai a, akwai wani abu na duhu to ma zahu shaytanin wa laysa bisahirin wallahi shedan bai zo ma annabi ba annabi kuma walaysa bisahirin ba dan sihiri bane la muftiril khabar kuma annabi ba mai aikata ƙarya bane muftar ƙarya muftir mai aje- aikata ƙarya an gane Na'am.
la muftirin annab ba mai aikata ƙarya bane kalla ba haka bane wa laysa bi mujrimi sannan annab ba mai laifi bane
بلها الهبيس bala al khabisa kabar banna وخبثه kuma a وظنونه bala al khabisa kabar wannan mai banna an gane najasa Na'am.
kabar wannan ma'abucin najasa wa khubsahu eh balaha kuma kabar bannan nasa ba balaha bane balaha lamun nan a mata sukun an gane balaha al khabisa kabar wannan mutum mai banna wa khubsahu kuma kabar bannan nasa wa zununahu ka bar wannan munanan zaton nasa هذا shi ma ka ce cacal la'inu cacal la'inu shi ne caca tsinanne almubtari makaryaci algawi batacce al'ami makahu shi ma ami din nan ka kara mata ya'un ba zai al'amiyi makahu akwai ya'un ta nisba abin dangantawa makanta kenan
الأمي eh والقدر بل هل كبيس وكبسه وزنونه cacal la'inu almubtari algawi al'ami نعم.
amma an ka ce balaha ba zai karantu ba مم.
kuma ba zai balaha ne ka bari نعم. والقدر في هذه البرية kaga suka cikin annabi mai shirar da halitta ai bai zamo ba إلا بقدهم sai dai kamar suka cikin al- ubangiji mai girma منعمي kuma mai ni'im- mun'imi منعمي Eh, sukan annabi sukan Allah ne.
نعم إذ أنه بار البرية to a bashi haka a rinka takaita iz annahu baril bariyati domin lalle shi ubangiji makagen halittu بائس hadi shine wanda ya aiko manzon Allah mai shiryarwa في دينه dinahu zaka ce kuma shine mai ɗaukaka addinin annabi sallallahu alaihi wasallam وتقدم litaqaddumi مهم.
ka canza lita kaddumi domin gabatuwa نعم lamu din nan harfin jarra je shi yasa aka yi wa mimun din jarra نعم lita kaddumi domin addini ya ta samun ci gaba ولكم عذاب wala kam zaka canza kuskure ne wala kam ajaba so nawa ne dewa Allah ya amsa du'a'ahu addu'an annabi ولكم ولكم wala kam shi ma نعم wala kam abada ida'ahu so dewa Allah ya halaka makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam من كل fadimin fadimin نعم فضل daga dukkanin wani mutum wawa ajirami shi ma mai yawan laifi walakam ajaba du'a'ahu walakam abada ida'ahu min kulli farimin ajrami نعم والهلم والزهد العظيم kaga da juriya da kyamar duniya babba khalikatul lil mustafa dabi'u ne ga manzon Allah نعم والمختار a canza muktari نعم na ati ne na mustafa Mm, shi kuma lil mustafa ya an mishi jara da lamun al muktari abin zabi نعم afdali shi ma da la- da lamun kasra wanda yake mafificin mun'imi mai ni'imtarwa wasihabuhu qaumun siqatin Mm.
sahabban annabi mutane ne amintattu sadatun Jagorori.
wasu dalalati wanda dalalata dai wanda suka je suka yi jifa da bata lil qawi wimil aqwami domin bin ubangiji daidaitacce mafi ko kuma ce lil qawimi domin bin daidaitacce al aqwami mafi daidaituwa annabi sallallahu alaihi wasallam sallam kar- kam arshadul afaqa so nawa ne suka shiryar da sasanni na duniya ba da manami bayan wafatin annabi shine baccinsa zaka yi ta bada mamatihi duka da ya dauka bada manamihi amma tunda yayi daidai ka bar shi haka ba kuskure Na'am, wasaqu uluman wasa uluman sannan suka shayar da ilimomi kulla ajama dam dini ɗamɗami shi ma kulla a ajama ɗamɗami an gani na'am ɗamɗam shine mutumin da baya iya magana ah, da fasaha sai da gwaranci sai ka ce wasaku kuma suka shayar da kulla a ajama duk wani baubawu wanda ba balarabe ɗamɗami mara fasaha uluman ilmomi na'am shi saka fi'ili ne wanda ke ta'adda zuwa ga maf'uli guda biyu baya tsayawa maf'uli ɗaya na'am ba za ka ce saka zaidan ba sai ka ce ma'an ka ga mafulai nawa kenan biyu saka aka ce zaidan sannan ma'an ya shayar da zaidu kuma ruwa ka gane to shine wasu ku bari ka ji mafuli na farko kulla Na'am.
a jama ya ga mafuli ne na'am uluman Mm.
shi ma mafuli ne wasaku kulla a ajama ɗamɗami uluman ta
na'am is in yaskunil burhanu ruhubanu dayra.
dai Ruhbanu idan aka ce dayra.
kiristoci suna zama a dair gurin ibadansu ɗakunan ibadansu abuduna saliba ba hum suna bauta ma cross dinsu wa hum waqudu jahannam wahumu dole ya kasa yi ma- ma- mimun don ma wahumu wa kudu wa da yi mawawun fata ko Mm.
Ah, wahumu wa kudu jahannami alhali su din nan makamashi ne ga jahannama wato idan aka ce kiristoci suna zama a ɗakunan bautansu suna bauta ma cross dinsu a wannan hali din fa a wannan halin dagewarsu suna ibada fa to makamashi ne na jahannama idan haka ya kasance to hana an abu da rabbana gashi na abaiti na gaba Na'am.
to mu ga mana muna bauta ma ubangiji mu kuma mu yan aljanna ne wa badi'ana kuma makagin mu nujril jadalil nujizi ne nujizil jada muna sakayya da gwagwaba na'am lil haqi shi ma lil kalki ne na'am zuwa ga halitta lil kalki eh na'am nujizil jada muna sakayya da gwagwaba lil kalki ba haƙi ba lil kalki zuwa ga halitta mahadi ai ba kyauta mahadi yamanni.
kyauta gaba ai sai dai ga halitta Na'am.
muna shi na hadi shi ma a cire wannan wasalin na ya'un jarra madda ce na hadi man ami na'am na'am muna shi yadda wanda ya makance na'am haka ko man ami din na mamimu din kai mata ya'un ta nisba man amiya ne Mhm.
ka gane sai aka haffafa ta na'am in yaskunir ruhbanu dairan yabudu na salibahum wa hum waqud jahannami hana an na'budu rabbana wa badi'ana nujzil jadalil kalki na hadi man ami to na'am ta'zimu kallakil awalimi dinuna dinu da yi manunin damma a khabari ne sai ka ce du- dinuna addinin mu Mm.
ta'azimu khallakil awalimi shine girmama ubangiji mai halittar talikai an gani na'am min qabla Ishfaqin.
wa fi'lin tar tarhu.
fi'ili tarahumi ba fi'ilin ba Tarahumi.
fi'ili lamun jar kisra ɗaya ne na'am min qabli ishfaqin bayan tausayi wa fi'li tarahumi da kuma aikin jin kai ga halitta wato in kana bin risalolin shehu da yawa yana ya wa- ya bu- ina kaman yana ɗaya daga cikin wanda suka watsa wannan aka san shi addini gaba ɗaya abu biyu ne girmama Allah da tausayin bayan Allah shehu yana yawan faɗin wannan a risaloli har yanzu ta kai kowa ya san wannan wanda da ilimi ne mai tsada ba kowa ya sani ba duka addinin da ka san annabawa suna zuwa da shi bai fita cikin biyun nan ba idan ga an samu sabani cikin furu'a ne ba cikin wannan asalin ba duka asalin addini da duk annabawa suka zo da shi girmama Allah da bayin Allah ba zai yi duk yawan ibadar ka kana cutar da mutane ka mutu da imani Allah ya sa ku an gane to shine shi yace ta'azimu khallaqil awalim dinuna addinin mu girmama ubangiji min qabli ishfa'in bayan jin kai tausayi kenan wa fi'li tarakumi da aikin jinkai shi ya maimaita ya faɗi wannan a daidai tafsirin da ke a ayin da ke cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya kawo irin wannan magana to wannan shine addinin wa tabassul surin bid-din.
sannan da sa basira sa basira ba zai ka rinka tafiyan addini ba ba basira ba sa hankali ba tunani akwai sa tunani fi dini a cikin addini نقف أحمد muna bin manzon Allah bi ta بنتبه tabbu'in tare da bi sai da sau da kafa
وتأقل da hankalta da sa hankali kenan wato addini ba zai yi ba ba hankali da abin da ka gani ka rinka sa hankali a ranka a kan kama saboda hankali na da gurbi babba a cikin addini domin ana cewa ma zai yi a ce ka san ilimi ba hankali zai yi ka samu ma'arifa ba hankali ai shine mambatul ma'arifat wal ilm shine matsarar ilimi da hankali kamar shine 'ya'yan itatuwar bishiya shine amfanin ta bacin shi ba yadda za a yi a samu wani amfani da haka akwai sa hankali in kaga ce zaka rinka bin shari'ar Allah da ba hankali to zaka zama irin nasara wanda su suka cire hankali a cikin lamarinsu Allah ya ce inna nahnu nuhyil mauta a ashe suna da yawa eh mana ya ce nahnu mu dinnan mu ya kara da nuhyil mauta haka dole sai da sa hankali Allah ya ce wa walidin wa ma walada da uba da abin da uban ya haifa ai kai ma kai ka shiga ciki Allah ya ce nisa kuma harsun lakum fa atu harsakum annai shitu matan ku gonakin ku ne ku zama gonakin ku da in ba ya saba kaga mai luwadi ya samu dalili Allah ya sa an gane to akwai ta'aqquli sa hankali a ciki ba haka nan kawai annabi ya ce kullu biyatin dalala ba kai ma hukaci an gane to wannan kenan wata allumi da kuma koyon karatu ba addini ba karatu ba koyo to wannan shine addinin mu wata basurin fi dini nafsu amada bi tatabbu'in wata akulin wata allumi وتعفف da kamewa وصيانة da kiyayewa وتكسب da kokarin nema ba addini ba kasuwanci نعم yaqulin da وتيقن yaqini وتكافئ tare da kuma takafu'i wato daidaituwa wato mu addinin mu kawai ba bambanci tsakanin baki da fari mu نعم muna da daidaituwa da tasawin baki ɗaya ke ba ku da wani fifiko sai da tsoron Allah haka kuma na ba ina nawa kawai kai da kowa ɗaya bane kare na kowa ba addini bane wannan a duka ɗaya ne wurin Allah amma kai ka sa akwai wanda ya kika to wata kar yau wara shi sai ce da karam da girmamawa ba wai a raina kowa ba an ce takafu'i a addini to har da kuma takarru
فده علم قالتها inda ka bar maganan da suke faɗi su ya su kristoci me maganan العقل shine magana wai addini yana sama da hankali shehu ya kawo wannan a cikin a ka- wannan risalan ifriqiya lil ifriqiyina نعم suna cewa wai addini yana gaba da hankali abin da za su ke bana hakan ji shehu domin su bautar da mabiyansu addini ai yana sama da hankali a to ai dole an sa hankali a addini Allah ma ya kawo su abubuwa a- a a tauhidi wanda dole sai da hankali law kana fihima illa layi la fasadata ga wasu dalilin Allah yana ta kawo hankali yanzu da a ce mu biyu ne ai da tintin an yirki an ɗaya sako duniyan nan ko ba haka ba domin kai a hankali ta kasan cewa zai yi a ce ga mutane suna zaune su biyu a gida ɗaya amma shekara arba'in ba su taɓa faɗa ba ko ta can baki to akwai wasu maganganu akwai wasu ayoyi da Allah ya kawo alkurani wanda yana ta kafa musu hujja ne da zai yi a ce ga abu babu wanda ya kage shi to irin wa'annan Allah sun tala ya kawo shi yasa aqidan ash'ariyawa suke gabatar da dalilin hankali akan dalilin naqliya saboda ai aka kawo dalilin hankali har kafir ya shiga ciki amma dalilin alqur'ani kai ne kai da shi shi ko bai da shi ba Allah ya sa an gane Ya.
dan haka suna cewa wai su a gurin su addini yana sama da hankali نعم wata bi ila hada to ka shi ce ka bar wannan magana wata bi ilhuda ka bi shiriya bi tafahumi da kokarin fahimta فالعقل يعبى an أن yakuna يكون mukallakun hadasun مم.
fal'aqal mu dai hankalin mun ji shehu ya aba yaki an ya kuna mukhallaqun ya kasance wai mukhallaqun abin halitta wanda aka halice shi an ya kuna ya kasance ilahan ubangiji نعم hadasun to shine sai ka ce fal'aqal ya aba مم.
hankali yaki مم.
an a ce mukhallaqun abin halitta hadasun fararre an ya kuna a ce ya kasance ilahan ubangiji mu dai hankalin mu bai bai- bai fahimci wannan ba a ce wannan halittar shi aka yi fararre ne amma wai shine ubangiji kai wannan hankalin ya ki wannan kai da hankali ma ya ki haka نعم قد برانا حج الأمين kad yura na hajal ani ka kara kuma ya nisba ana ganin wannan a matsayin tafarki na maka- na- na- na- na makafi نعم يرى wannan eh kad yura hakika hankalin mu ya ga haka a matsayin na hajal ami tabarki na bata na na makahu batacce فالله فوق shi العقل dai Allah ya wuce hankali eh Allah dai kan ba za a fahimci Allah iya a ce Allah iya hankali amma addini ai sai da hankali hankali amma shi Allah ya wuce hankali fasamma wara al'aqli ma da zakartu eh waddi ba shi maka cire kisra waddinu mubtada ne waddinu sawiyi shine amma aka yi takfif ya kace sawi waddinu sawi amma kaga addini daidaitacce shi dai Allah yana sama da hankali amma kaga addini daidaitacce bi tabassurin baya tabbatuwa sai da sa basira وتشبث da ruko da وتكلم kuma zance شتان بين المنهجين manhajaini ka canza manhajaini
ف- فآبد wato bainal manhajaini tsakanin tafiya guda biyu din nan matafiya biyun nan shattani yayi tazara me cewa ubangiji auke to gashi nan ma shi zai kawo fa abidul limu kamini لمكون to shi ma a gyara limu kawinin ne ba za a ce mukawwan shine wanda aka kasantar mukawwin wanda ya kasantar an fahimta نعم wato shattani bainal manhajaini ya ta yayi tazara tsakanin hanyoyi biyun fa abidul limukawwinin da mai bautar ubangiji wanda ya samar da halitta wali suratin da kuma mai yin bauta ga jiki ga sura bi da zasumi wanda ta ta tabbata ta hanyar kera jiki bi da zasumi wanda ta samu ta hanyar suranta ta ta hanyar yi mata jiki an gane bi da zasumi wanda ta tabbata ta hanyar yi mata jiki نور da haka bambancin ya tab- ya ya nisa da mai bautan Allah wanda shine yayi halittu da kuma mai bauta ga wani sura wanda aka samar da shi ta hanyar kirkiran shi da yi mishi jiki Allah ya sa ku an gane To.
نور النبي المصطفى والمصطفى hasken annabi sallallahu alaihi wa sallam abaha ga can shine shi وأزهر afwan nurun nabiyil musa hasken manzon sallam abaha shine mafi kai نعم wal mustafa shi kuma manzon Allah azharu ka gan shi kuma shine mafi bayyana min zuka fiye da rana aujelami ko wata an gani نعم لكنهم أمي البصائر كاليهود كاليهود الكبسي.
القبس sai dai su kiristocin nan umyul basa'ir masu makatattun basira ne kal yahudil kubsi kaman yahudawa wanda suke batattu wato nasaran nan da su da yahudawa bambanci نعم كل في زهيم مدرمي dukkan suna cikin jahannama wanda ke abun hurawa shi jahannaman ba na ati ne ga jahannama قد كذبوا isan nabiya su yahudawa sun karyata annabi isa kaga sun karyata nasara kenan Mm.
su yahudawa sun karyata annabi isa shi ma annabiya zaka mai da shi ba nabiyyi ba نعم ba nabiyyu ba isan nabiya shine mafuli kar kazzabu isa sai annabi ya zama na a ci ga isa وأنتم ألزمتم ku kuma nasara kaga su yahudawa sun bata ne saboda mene sun shiga jahannama da saboda mene sun karyata annabi isa ku kuma ku nasara da kuke sa annabi isa alzamtumu fihi allazi lam yalzami kun lazumta mashi abin da bai kasance ba a haƙƙin shi kaga da ku da su duk sai me duk sai azaba to إذ أنه abdul ilahi سفيه domin shi bawan Allah ne kuma tsarkakakke cikin bayinsa روح من الروح ruhil amin ruhi ne daga mala'ika jibrilu yar maryami wanda ya busa ga sayyida maryam
عيسى ابن مريم أمه shine isa dan maryama uba- mahaifiyarsa أمه وجدوده wajududuhu da shi da ma isa ibn maryama مهم.
shine isa dan maryama shi wancan ruhu min ruhul amin da aka gaya maka نعم an gane kaman badali ne wannan نعم i shine isa dan maryama sai ka ce ummuhu kaga mahaifiyarsa wajududu da kakanninsa khalqun duk halittu ne من a أفعال to ai dole sai ka zika min af'alil نعم wannan min din nuna din kamar ta fa- nasba نعم an gane sai ka sa dan alifin bayan nan din mim bayan mi nunan din kai مم.
sai zama minaf alil jali an gane مم.
so da wannan alif din za ta zama badali akan al'al kaga wannan alif tana da matsayin lamun din nan نعم khalqun duka halittu ne minaf alil jali kuma suna daga ayyukan ubangiji mai girma al'aqdami wanda ba shi da farko نعم وكذا محمد روحه fa habibu haka nan annabi muhammadu ruhin Allah ne kuma masoyin Allah ne سر سرى asira lahu bi taqaddumi متقدم.
asiri ne da yana so aka yi tafiya da shi domin ɗaukakawa gare shi نعم ما الكل ما موسى الكليم بجن- بجنبه malkillu annabi ibrahim bai zamo ba ma musa alkalimu annabi musa mai magana da allah bai zamo ba bijan bihi a wurin uba- a halarar ubangiji illa ka isa sai kama annabi isa duk ɗaya ne a wurin allah wannan ba shi da uwa wannan ma an gana a- ba haka allah ya ce ba inna masala isa inda layi ka masali adam khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun Mm.
da wanda aka yi da uba da wanda aka yi ba uba ai duk ɗaya ne wurin allah allah ya gana da ya tuba uban kuma ya tuba uwan to duka ba su zama ba su face kamar su annabi isan ne kada safahu muqaddimi wanda ubangiji ya tsarkake shi Allahu rabbi shine Allah ubangiji na awwalin kuma farko wa akhiru kuma shine karke shine a bayyane shine a boye kalmin shin yana da takwara a'a wa Muhammadun basharun annabi mutum ne wa laysa amma ba irin dukansu ba abdun bawa wa ne inda Allahi jiddun mu'azzami kuma abin girmawa ne kware wurin Allah shine irin wannan jiddu shine irin shine abin da yake kisa katili widarin kika jiddu katili matakar kasashe wato gawan soyayya ne ni cikin ka matakar gawa an gani to jiddu mu'azzami ma dalla fihi qaumuhu amma mutanen annabi basu bace ba cikin haƙƙin annabi basu ce ma annabi dan Allah ba likamalihi domin cikansa duk cikan Isa ya kai cikan annabi ai su ma sun san wannan to amma annabi saboda kiyayewa na Allah mutanensa basu bace ba domin ganin cikarsa
rashadi har kuma domin shiryen da Allah ya ɗora musu wa li rabbi kulli kullum wahami haka nan domin jefarwa da suka yi ga dukkanin abin zato mara kyau shahidu bi nuril mustafa maulal bara su sun ga ubangiji ne cikin hasken annabi Muhammadu Ya wahidan Allah.
uban kwara daya waraku bi wara kaudai kuma suka ɗaukaku suka suka ɗaukaka sullami bi abdali sullami da tsani mafi girma na'am bi kilafi man abadul masiya sabani wanda suka bauta wa annabi isa dalalatan dan bata bal bare dai hasbuhum hadha salibu wannan kir wannan cross din ya ishe su lahu numi wanda aka danganta su zuwa gare su ba ma a ce danganta su da annabi isa ba a dangana su da cross din nan ya ishe su kawai ba ma a ce musu mutanen annabi isa ba kalqun nabi khalqun nabiyyi kaga ah, halittan annabi wa kalqun shi ma kace wa khulquhu da yi maka'un dan ma dabi'u ne na'am an gane da dabi'unsa wa nushu da da da da tasowan annabi bil fata ai ya isa ya ba ma saurayi labari in lam yakun bin bin shi ma nan ba zai taba yiwa ba nayi na in fahimci ba zai yiwu ba an gane ba zai taba hawa ba Na'am.
shi ma alama akwai kuskure a wurin amma a takeice wucin gadi zamu iya sa bi mu wah- bi mu wahimi in Allah ya sa mun ga asalin tasihin kasidar ya zo yadda ya zo sai mu dauka shine yumbil fata illam yakun bi mu wahimi ya zama wannan mimu din bayan ta ba ta'un bane ha wawun ne na'am an ce bi mutahami ba zai yi a ce mutahami ba kuma babu kalma mutahami akwai dai mutahimi shi kuma mutahimi ba zai hau wurin ba na'am Allah ya sa an gane mawakili muttaham kai akwai muttaham wanda ake tuguma Mm.
amma zai za ka yi sa bi muwahhimi na'am bi muwahhimi na'am wato da halittan annabi da ɗabi'o'in annabi da tashin annabi ya isa ya ba ma mutum labari akan girman shi in lam yakun bi muwahhimi idan ba me- ba dan kokonto bane mai wahim shine mai yawan kokonto mai wahami a cikin lamarin shi mai kurakurai in kana ce wahami kurakurai Mm.
an gani na'am an gane ko ka ce mai raye-raye Na'am.
in dai ba mutum bane mai raye-raye to girman annabi ya isa ce ya sanar da shi kawai ai in aka gaya maka ɗabi'un shi da halayensa da haihuwan shi ya isa ya zanantar da kai akan girman shi na'am wa tawatarat ayatuhu sannan ayoyin annabi sun jerantu walli has wala hasbu hadha alkitabu kai wallahi ma littafin nan ya ishe shi murtada lil wanda yake abin yarda gurin dukkan wani malami هذا الكتاب المعجز الباقي الجديد wannan littafi shine wanda ya gagara kowa albaki wanzaje aljadidu kuma sabu aljawharul gwal alfarru madayinci allazi lam yusami wanda ba raba shi ba والبدر شوق sannan ال- shuka an tsaga wata wazzuka wa haka nan rana ta raja ta dawo manzon Allah ta kahakarat bu'ai da gurubin kenan نعم wal ma'u azban sannan ruwa mai dadi hada min jasadil kami ka kara ya'un nisba نعم.
alkamiyi مهم.
gwarzo نعم ruwa mai daɗi ya kwarara daga jikin gwarzo sadauki annabi sallallahu alkami an gane مم. قد هل جزء ayi ayi kututtire yayi begi والزبادي haka nan barewa ta yi magana fil ami aina atin nakilu kai mata'un kisara نعم a shekara ɗaya ta bishiyar dabino ta yi yaya lila karami zuwa ga wan- domin wannan mai karamcin annabi sallallahu alaihi wasallam مثل الغمام haka nan misalin girgije wal hijarata haka nan da da bishiya zilla ina nufin girgijen nan inuwanta مم.
wa salamiha alaihi نعم ko da kuma ita kuma wato wannan shi malamin balaga suke kira dibaki
نعم وني aina atin nakili نعم
so daga ai ba zai a ce a iltika sakinin ba ko مم.
sannan za ta fi fita to wannan sai da ya ce kan misali ga mamati akwai abin da ake kira a ma- a ilimin balaga dibaki shine wanda nake gaya muku misali ya ce inna labarara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim kaga an dan an ji an rufa abrara da fujjara an rufa innal abrara lafi na'im an rufa na'im da jahim Allah sau ganga da kishiya da kishiya ko misali da misali to sai ya ce misali daga mamaci haka nan misalin girgiji wal hijaru haka nan misalin girgiji zilla da ya ce yana nufin zillil gamamati wa salami da ya ce salamul hijarati Allah ya sa ku ara ma gani ka gani Allah ya gani misalin girgije ba girgijen ba misalin inuwanta da take mishi wani hijar ta karin misalin dutse ba dutsen ba a salami ha sallama da take mishi Allah ya sa ka gani to mu je alaihi gare shi khairu musallami fiyayyen abin yi wa sallama sallallahu duk wanda aka yi masallama bai kai manzon Allah tamshi ilayhi ko kuma babban bishiyan nan ko sarhatin qad'atat ya shi yake can aw sarhatin qad'atat habuwa ko to aw sarhatin ko kuma babban bishiyar nan tamshi ilayhi ta tawo zuwa ga manzon Allah ka annama satara sataran lima satarat ru'aha min badi'il kaddi wal likami ja'al li da'awati al ashjar kenan sajidatan tamshi ilayhi ila saqi bila kadani ala saqin bila kadani wa dabbi haka nan daman annabi kad mata ya diku ya mutu amma sai gashi na furci kal fasihil muslimi ka ce mai fasaha musulmi ka ce musulmi tsananin fasaha sallallahu alaihi wasallam wasaudu zaka ce
hina yasiru saifan ka tuna bulala yanda yanda ya zama takobi mai yankewa li ukashatin ga ukasha haka aka yi ranar yakin badar ku ana kasa haɗin badar ba a shirya ba malam haka ka hoto ba ka ya makami to ana samun wata wani ɗan sanda ya za a yi ya rasula ina son annabi yana rike ta kawai ta zama ta koyi ba ƙaramin fila kai aka fille ba da ita to wannan kenan batiran liu kashi tilko ya furi yana yankawa bidun tasallumi ba tare da karewa ba wali amirin amsa sirajan ya kamanta ai ice ya zama sirajan fitilla sadi an mai haske li amir da amiru annabi sallallahu alaihi an zo an yi hira da shi dare yayi gashi ran dare ne mai duhu ya za a annabi sallallahu ya bashi wani sanda sai da ta kai har yaje gida bata mutu ba tana suka mishi hanya sadiyan anwaruhu hasken sa yana haske fi junhi nailin a cikin dare muslimi mai duhu burrin bi masil mustafa kafatil ulufu bi yumni khair mukarrami sai ka ce wasa'u sa'i min burrin na alkama bi masil mustafa da albarkan shafan annabi kafatil ulufu ta isha dubbai bi yumni saboda albarkan khair mukarrami fiyayyen abin karramawa mu'jizatin kai ai mu'jizoji sun yawaitu ga manzon Allah bahiran bahiratu masu yitarwa kullum mufakkami wanda su suna wajabta a gaskata duk wani abin kullum mufakkami duk wani mai girma wato mu'jizan annabi sallallahu alaihi in dai kai mai hankali ne ko da bai zo da kuma ba kawai iya mu'jizan shi ta isa ka gaskata shi an gane shi wanda take wajabta wannan mu'jizan tasdiqa girma kullum mufakkami duk wani mai girma abin girma da ta bayyana hannun shi.
Fatiku Abdal Ummatin.
Haka nan kaga sai Atiku Sayyidina Abubakar Siddiqu Abdal Ummatin shine mabibicin al'umma.
Shurifat biha.
Sai ka ce Shurifat da Imara'un Kisra. Shurifat zai zama.
Yake banda wannan shadda.
Eh ba shadda. Shurifat biha wanda aka fifita zalmurtada wannan yardajen biha da ita wato al'umman da aka fifita sunna bakar a cikinta to shi sunna bakar shine mafificinta shi sunna bakar an fifita shi an fifita shi sai ka ce abdalu ummatin fa atiku abdalu ummatin ko shi sunna bakar sidiku shine mafificin al'umma shurifat wanda aka wan an fifita ta shurifat wanda aka fifita ta biha da ok to ka bashi ka shi a sharrafa din an gane fa'atiku abdal ummatin sharrafat biha habiba to ka bashi shirrifat din da karfin shi eh fatiku kaga sai na abakar siddiqu abdali ummatin shine mafificin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shurifat aka fifita zalmurtada wannan yarda ta sai na abakar biha da ita da shiganta aka gabar shi akan shurifat din kawai shurifat zai fi sai na abakar siddiq shine mafificin al'umma wanda shurifat aka fifita shi wannan al'ummar a kai na lilaya ita wannan al'umma shirrifat an fifita ta ta fifitu yawa wato a bashi haka shirrifat wanda ta fifita an gane to ka bashi da shaddan gaskiya dole sai ka bashi da shaddan fatiyu gara sai na bakar siddiq abdal ummatu shine mabibicin al'umma wace al'umma shirrifat wace ta fifita wace ta fifita kaman ka tambaya ne wata al'umma sai aka kawo wani badalin a jumla shirrifat al'umman da ta fifita zalmurtada wannan yardajjan bi hada shiganta ai da sai na bakar waye san shi waye san baban shi ta ma da ya shiga wannan al'ummar sai ga shi Allah har mutanen karke sai sun san shi ta ga ita wannan al'ummar ta fifita mene sai na bakar siddiqu biha aibi da kuliha da shiganta Allah ya sa an gane shi sai na bakar yardajje ne saboda Allah ya ce mishi wala saufa yarda ko ko ba Allah san ta ce wasa yajannabu hal atika allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li adin indahu min ni'matin tujza illa ibtiga'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda sayyidina abubakar siddiq shi zai ce mishi al-murtada to ya ga kaga fa a ciwo sayyidina abubakar abdul ummatin shine mafificin al'umma wanda shirrifat wata al'umma ita ce al'umma na tafifitu a tafi tafifitu a tafi tafi tafifita zal murtada tafifita kenan an gane shurifat wace tafifita ba shurifat ba shurifat wanda tafifita zalmurta da wannan kaga dole zama shi zaka ce za saboda menene maf'uli ne dole zai zama shuri fat gaskiya wace ta fifita zalmurta da wannan yardaddan biha da albarkan shiganta wafa domin shi ya shiga musulunci bidiyo ne talawwami ba tare da tsaye tsaye ba kamar in kace talawwama fil amr talawwama fulanin fil amr wani yana tsaye tsaye cikin lamarin ya ki shigan shi kai tsaye talawwam talawwum shine tsaye tsaye an gani wafa domin ya shiga musulunci biduni talawumi ba tare da tsaye ba kazal faruku haka nan sai na umar faruku ya shiga musulunci ina kamar safin nasa a cikin mutane wanda yake yanka ailami irin yankan wannan teku babu wakaza ka dai zaka ce haka nan usmanul imam usman shugaba mujammi'ul furqan wannan lamun alif da lamun yana cikin wancan sadrul bait din na farko wa kazaka usmanul imamu jammi'ul haji da kyau to wannan alif da lamun yana cikin sadrul bait ne ba ajzul bait yake to mujammi'ul to mujammi'ul furqani wanda ya tara alqur'ani zunurain gaisul mi'dami eh shine zunurain mabucin haske guda biyu ruwa mai kwarara
wazukur aliyan ka ambaci aliyu mana tagon annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwan shi kenan wazirin manzon Allah zaujal batuli kaji mutum mujin sai da Fadimatu Zahrawu al-Murtada yardaji al-Asad zaki al-Kami kare shi zance a can kasa ya wanda ke sadauki Asadu zaka mai da shi huwa al-Asad al-Kami
wazukur zubairan ka ambaci Zubairu bin al-Awwami wazukuran sa'adan ka ka ambaci Sa'ad bin Abi Waqqasin wazukur sa'id kaza haka nan ka ambaci Sa'id bin Zaidin ba'da sani muslim bayan ka ambaci wanda yake ya musulunta a na biyu Dalhat- wato a gurin sayyidina Abubakar Siddiq Talhatu shine ya musulunta na biyu na'am Talhatu bal Talhatu al-Badal shine Talhatu sadauki al-jawada Talhatu bin Zubair Zubair ko shine mai yawan kyauta wa Amir haka nan Amiru Abu Ubaidah bin al-Jarrah kenan na'am wabinan li aufin haka nan baban dan aufu abdurrahman bin aufin kenan alkarma sadauki maulal an'umi wanda yake m- ma- a bawa ne intacce ga mai ni'ima نعم أولاك فومي هل التدين shi yake wa'annan su ne mutane na wa'annan sakira al'asharatul mubashirin lahum bil janna ko mashhur lahum bil janna shi na yawan ambatan su a cikin diwani shi da wuya kaga an kawo baiti a izo ba ga ya ambace su ba su akalla ko ba haka bane ba zan iya kawo ko baiti ko ko baitika ɗaya ba wanda shi ya ambace su amma dai ya ambace su sosai sosai duk mutumin da ke karanta diwani me sirrin su malamai sun ce wa'annan goma da aka haramta musu shiga a wuta ga baki daya annabi ya musu bishara tun suna da rai duk mutumin da ya haddace sunan shi ba zai shiga wuta ba da haka a daure a haddace duk mutumin da ya haddace sunan su dan aljanna ne sai shi yana yawan maimaita su a cikin diwanin sa to shi yace ula ka qawmi wayannan sune mutane na hal taji'u bi muslim shin zaka zo da irin su من كل kana isa daga wayannan cocikan naku غير أهل جهنم wurin bautan yan jahannama لا لا ba za ka iya ba wallahi فأكثر يا كذوب ka ka tsaya dan haka ya makaryaci فإنما دين سوى دين النبي lam yuslami domin addini wanda ba addinin annabi ba zai taba kubuta ba فالعقد شرط kaga kuduri sharadi ne والعقائد عندكم amma aƙida a gurinku mahumatun a rarrauna ce مكذوب a bakaryatawa ne ba a kyautata ta ba wallahi إذ هي لست- لل taslisi domin su aƙidan ta kafa akan hukunta Allah ne والزيج da الذي karkata wanda ya abahu kalbul mar'i zuciyan mutum zai kishi إن لم يظلم in dai zuciyan ba a duhunta shi ba وكذا kulu da haka الهدى nan aƙidan cewa Allah ya saukan ma- Maryamu أو البلوة ko ko ko kuma dantaka annabi isa dan Allah ne lam yamil ba ba- ai duk mai hankali ba zai karkata ba lil kulli ga duka waɗannan غير أكي شقاء in ba ma abocin tsiya ba mubrimi mai kulla banna ولربما ضر الجهول dalalatul adad su da dama a ce dalalatul adadi matan cewa Allah yana faɗin adadi a cikin maganansa su da dama wannan faɗin adadin garral jahul zai iya yaudaran zai iya rudan aljahula jahili نعم العدد الكثير eh matan nan da suke dauka na Allah yana faɗin yana magana da kansa da adadi mai yawa su da dama wannan zai iya rudan jahili li'annahu lam yafhami domin shi ba shi da fahimta أن الذي كلك الكلائك to a gaya mushi lalle annal ladhi khalaqa zaka ce lalle wanda ya halicci al khalaika halittu lam yurid fawzal jami'i dama tun can bai nufa kowa sai ya rahota ba ya Allah bai kaddara dama kowa ya shiga aljanna ba dama can an hukunta kai dan wuta ne فهو غير محجب a wannan ai ba abin wajabtawa bane لو لم يكن للكون فردا.
لا ترى Eh, ai da ubangiji ɗaya bai kasance ga halitta ba ai da baka ga min zahirin wani abu bayyananne ba ai da tuntun an ruso su كلا ولا من مبهم haka nan da ba ga wani abin ɓoyewa ba فأتوا إلى النهج القوي don haka fa Allah ya ce ya ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum la kuma fa'tu ila an-nadil qawim ku taho zuwa tafarki da ta ce عبادة المولى shine bautawa ubangiji بلا شرك ba tare da shirka ba bi gairi tala'asumi ba tare da sanne sanne ko tsaye tsaye ba tala'asum kenan نعم الرب رب ما سواه عبيد ubangiji dai shine ubangiji duk wanda ba shi ba bayinsa ne بل هل gaba wata ka bar wauta mana وانهى نحوي shi ma sai kama ya umfata bal hal gaba wata wani nahawi ya taslimi نعم من أين زمان؟
ko za a ce nahawi ba shaka din bal hal gaba wata wani nahawi taslimi نعم ka nufi inda nabi taslimi sai ka tsira نعم إني ألوذ به ni na fake da ubangiji وأرجو كونه لي ina شفيعاً.
kwaɗayin ya zama min mai ceto إني بريد ال- ma'asami domin ni jefaffen zaɓo ne صلى عليك الله مأمونا Allah ya salati gare ka ya kai ma'amunan ilahi amin- amintaccen ubangiji شفيعنا ya kai بتشرف shi- ya mai وتفضل.
cetonmu da ya bi tasharufin tare da karrafa karrama ɗaukaka ka bi wata karrumi tare da kuma karrama ka صلى عليك الله يا هادي الب- Allah ya salati gare ka ya mai shidar da halitta مصطفى الأكوان كل- ya zaɓaɓɓen halittu ka yi rumfakami fiyayyen abin kambamawa صلى عليك الله Allah ya salati gare ka ya fiyayyen talikai خير الأنام fiyayyen وأكرم.
talikai mu'akkarin wannan talikan wanda suka gabata ne da wanda za su zo a gaba نعم. صلى وسلم sallama da'iman Allah ya salati ya aminci tutur عدد الهواء adadin zakankani da digar ruwa da dige-digen yashi وعد الأنجم hakanan adadin tawa- taurari ولا تبذل- firin lahumma Allah ka gafarta kulla jara'imi dukkan laifuffuka na ولا ترزقن barhama husnal maktami ka azurta ma barhama kyakkyawan cika أمتنا.
alhamdulillah mu ji shi a gurguje alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah a wani shuru'i wannan shine lokacin farawa izil kitabu cikin yabo da aka yi ma littafin nan malami ya ce mai yawan ilimi mai yawan riska mai yawan fahimta shine alkali wanda aka yi masa shaida lahu ta jariri da da keci da da wucewa ga tsara da tabbatawa da tabbata da cikin ilimi wa kamal tare da cikin yantuwa da kuma bi da bi da zurfafawa cikin ilimi sayyid abdurrahman Rahman ibn Salik shine Abdurrahman dan Saliki babal alawi at-tijani Allah ya tsawaita rayuwansa Allah ya kawwa a wakawwa zaka ci Allah ya karfa badalahu jikinsa ya ce da sunan Allah mai rama mai jin gai ala na nabi Allah ya salati ga annabinsa mai girma alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah mai shiryarwa zuwa ta bar da yi mamimin kisara mustaqimi na'am wa salati tsira da aminci ala nabi lahadi ya tabbata ga annabi mai shiryarwa da iyalan gidansa gwargwadon matsayinsa da matsa- da darajarsa mai girma amma ba bayan haka kai ni lamma talatu ta alifa ni lo- lokacin da na kalla wallafan shekil awani shehin zamani farisul mai kuma sadaukin fage mai tarbiyya kamil imani wal islamu wal isani a makamin imani da musulunci da isani a sheki zaka ce alhaji ibrahima alhaji ibrahima sheki alhaji abdullahi dan alhaji abdullahi allazi wal littafin da ya ambace shi da suna nujumul huda taurarin shirya maqamin nil mawki'a lalle wannan shirya ya faru gare ni fa zasmuhu sai na ga sunan shi kamar sufan shi wa farish to bi wujudi na yi farin ciki da samuwan yajma'u mislahu mislihi wanda ke tara irin littafin nan a irin wannan zamani wanda ilimi ya zama a wannan zamani bako alu m- masu ilimi ma suka zama baki zizu mazhabi malikin wato mahaddacin mazhabin maliku shine ibn rushd babba wato qutbi babba ya ce a wani had- ya ce cikin fasaran wannan hadisin bigayar ilimin annabi ya ce karshen zamani an samu jahilai sai su bada fatawa ba ilimi sai su bata kuma su batar ga bayanin da shi dan rushid ya ce hada zamani wai tun yanzu famar da suke wannan zamani shi ko birkat ibn rushid ya rasu ami 20 a shekaran 20 na karni na shida fa kaifa bina yace to ina ga mu rabi dan karni na goma sha hudu to ba ballantana ma mu Allah ya albarka ga wanda ya wallafa littafin nan kuma ya yawaita misalinsa a cikin musulunci ta dalili na faɗa a cikin wannan littafi ta ɓangaren yabo to ga abin da na ce ya shi an lafiya sannan ka alhamdulillah waga ne nujumal huda biya shifa fa biha ya imamul huda alal amasu bulal huda tawali fi burji su'udi adillatul liqiblati mirabil makarim wan nada shafat ila lan adinat falam tubqi illatan wa kad kasa'ad an zada gulalal sada lidun ladunni ilmin asluhu zikr wa taqwa nagli ilmin minhu maddat ya dunyada بناها أبو إسحاق شمس الأولى ومن قداها وجمع في معانيه مفردا أتى الله يبكي دويلا مساربا من الله تيسيرا بنصر, بنصر مؤيدا نعم kaganin taurarin shiriya a cikinta akwai waraka kuma fabiha da albarkanta ne hada imamul huda shugaban shiriya ya shiryar da ahalal amma ma'abuta makanta su ne maf'ulin wanda aka shiryar kuma maf'ulin sani ya shiryar da su zuwa ga tafarkin shiriya tawali taurari ne fi burji suuri kuma a burji na arziki masu shiryarwa liqiblati mihrabi zuwa suna nuna maka alqiblan fuskanta wato alƙiblan karamci da albarka shine manzon Allah sun warkar da cututtuka adinatu wanda cututtukan da duk sun ramar da mutane wallahi ba su rage wani cuta ba haƙiƙa sun karya sai ka ce gulalar sada tsananin kishi an zai sada ga ma'abocin kishirwa na dun- ladunniyu ilmin kaga ilimi na ladunni asalihu zikir asalin shi zikiri wata kaushi ne faɗin Allah wata kulla wa yu'allimukum Allah wannan ishara shi ake iktibasi wannan wata kori yace ishara yake shine wata ku tsoraci Allah za ku same shi wani kaliyu ilimin amma ilimi na cirowa daga malami zuwa malami zuwa malami fihi maddati yadun yada to hannu ta mika ma hannu haka yake samu shine yadun maddat yada fi haka ne asalin sa al'aslu fi asali cikin sa maddat yadun yada hannu ta mika ma hannu amma ba ilimin da kawai mutum ya ba shi da malami ya zama malami babu shi a zahiri ba da shi a baɗin to banaha abu ishaq baban ishaq shine ya gina wannan littafi ranar daukaka Wa man- gada wanda ya waye gari Jam'un alhali shi da yawa ne fi ma'ali amma a zatin samu farada abin ɗayan ta afallahu yabqihi Allah da sannan Allah zai wanzar mana da shi dawilan musadiban Shekara mai tsawo musadiban.
wallahi taysiran sannan kuma taisiran abin nan sauki musadifan ya zama yana bibiyan wannan tsawon rayuwa bi nasarin mu'ayyidi.
tare da taimako mu'ayyadan abin karfafawa Na'am.
Ih, ya kare qala sula latashiyuki yuki dan shahannai ya ce wa ma'adin dinil ulumi kuma ramukan ilimomi da tabbata al'arifu arifi arrabani na ubangiji walwarisu samani magaji na Allah walwaliyu mawaƙi waliyi na hakika mufliku mawaƙi mai zurfafawa almu'uzanu zaka ce almu'uzanu lahu fi tafsiri abin yi wa izini cikin fassara alqur'ani min hadratil alim al-qadir tun daga halarar ubangiji mai iko fil manzumi a cikin waƙe wal mansuri da kuma karance sayyidu as-sayyidu man abba kenan Eh.
ma'ruf bi shekani wanda aka fi sani da shekani ibn kalifati dan kalifa muhammad bin sheikh ahmad bin sheikh muhammad al-hafiz al-alawi at-tijani ya ce لنجوم الهدى بنجوم الهدى تدل المروم من سبيل الهدى بقات الألوم ولا- ولكم بن ولكم بالنجوم كان اهتدى من ضل في جنه كل ليل بهيم فبهال المرهوم يبدو ابتداء وضلال للجاهل المرهوم أدلع الشمس بينها شمس أصل هجبتها غيوم ذهب الفهوم لكن الشمس في السماء لم يدرها ما على الأرض من ركام الغيوم فجزى الله من أباد سنا أبان سناها لبقات الدليل فوق المروم نعم نعم بنجوم milhu da, da, da nujumul huda ne اهتدت للمروم suka shiryu zuwa ga abin da suke nema من سبيل الهدى To ga بقاء fa'ilin can.
العلوم.
bugatul ulumi Mm, kaga mm, jahilai نعم marasa ilimi ita da sun shiryu lil marumi zuwa ga abin da suke so bi nujumul huda albarkan nujumul huda min sabilil huda zuwa ga tafarkin shirya wala kam بالنجوم كان حتى داما so nawa ne man dalla wala kam zaka ce ka cire don ma wala kam so nawa ne man dalla wanda ya bata ita da ya shiru bin nujumi da taurari eh mana ai da Allah ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtaduna to gashi nan an shirya da taurarin nan نعم fi junhi laylin fi junhi kulli laylin cikin duhun kowanne dare bahimi me duhu نعم fabiha dan haka ne da ita ne yabdu tida'un shirya yake bayyana lil marhum ga wanda Allah ya so ya ji kanshi amma wa dalalu sai bata ta bayyana للجاهل maru- maharumi ga jahili wanda aka haramta mu shirya a إطلاع atla aka kara a hamza a kai الشيخ.
shehu ya fito da نعم shamsu aslin rana ta asali baina tsakankanin wa'annan taurarin نعم wanda da guyumi da afin غيوم.
daga ce guyumu da afin wanda had had girgije na rauni afwan da afil fuhumi girgije na raunin fahimta hajabata ita ta tsara wannan taurarin da sai gashi yanzu shehu ya bayyana ta an gani لكن الشمس في السماء ka cire hamzan nan ba zai faɗi ban kasa hamza السماء lakin shamsu amma sai dai rana fi sama a sama لم يدرها ma alal ardi ai abin da ke kasa Mm.
min rukamil guyumi na taruwan hadari نعم lam yadirha ba zai cutar da wannan ranar ba dole ta sai ta haska shi فجزاه- فجزاه fajazallahu Allah ya saka ma من أبان سناء wanda ya bayyana haskenta لبغاة الدليل gama iya dalili fokal marumi sama da yadda suke so afwan li bugati dalil ga masu neman dalili bugati masu neman afwan nan ma bugatil ulumi masu neman ilimi نعم min sabilil huda bugatil ulumi an gane bugat masu neman ilimi نعم an gane نعم kurkure ne can ba wancan bugat din da nake tunani bane نعم وقال فتى الفتيان fitiyanin matashin matasa ya ce ومجلي halbatar rihani kuma mai bayyanar da ma m- a- a- dawakai na tsiri نعم زينة الولدان kwalliyan yara وز- وبهجة المهاتم kwalliyar taro والأقران da kuma tsararraki محمد fal shine muhammad fal نعم bin abdullahi bin babal alawi at-tijani me yace hazi nujumul huda la had madali ha fal yumni fa'i qa'iduha wa sadu daliha la had bi burji sama ila qiwar tafa'adi fiha wa rafi'u rukun ad-din rafi'uha ja'at bi jawhari ilmin ra'iqin hasanin raqin yuhalli bihi al-asma'u sami'uha وجددت أرب, الإس... أرب الإسلام فدعت آلامها بعدما أقوت مرابئها تبدي من العلم أبهاه وأنفأه خير العلوم لدى التعليم نافئها لا غرو أن صدعت بالحق عيس جرد من منبع المجد والأولياء منابئها غوث غياث بهي عالم ورئ علامة باهر الأنوار سادئها إمام كل إمام يكتفي طرقا من الشريعة لا تكفى شرائعها sai ka ce hazin nujumul huda wa'annan sune taurarin shiriya wanda taurarin da suka bayyana albarka shine jagoranta a tauraro shine tauraron arziki shine tauraro sa'idi shine dali'inta shine tauraronta ta bayyana a burjin sama ta daukaka a burjin saman gaskiya sama'il haƙi wata tafa ka gane ba sama ka san sama ta da burji to wannan ana nufin saman gaskiya an gane shi sa yi idafin fiha a cikin wata farifiya ta ɗaukaka a cikin wannan saman rukunin dini kaga mai ɗaukaka rukunin addini shine ya ɗaukaka ta ta zo da gwalagwalan ilimi wato ƙayatacce mai kyau yuhalli wanda ke ƙawata wanda al'asa wanda sami'u ha mai jinta yuhalli bil asma yake ƙawata kunnuwansa da ita wajaddadat zaka ce ka ce arbu'a ta sabunta gidajen musulunci ta da hata a alamu ha sai tutocinta ta bayyana ba da ma akwat bayan ta karfafa marabi'uha ba da ma bayan marabi'uha gidajenta akwat ta karfafu abahahu tana bayyanar da mafi kayatan ilimi mafi amfaninsa da ma bayayyen ilimi a gurin koyo shine wanda yake amfanarwa bila haƙi ba mamaki bane dan ta zo da gaskiya dan ta keta gaskiya haisu jarar domin ta gudana ne min manba ilmajid daga mabugan girma shine shehu da ɗaukaka to haisu jarar domin kuwa manabi'uha mabubuganta ta gudana ne min manba ilmajid wal uliya daga maɓuɓɓugan girma da ɗaukaka shi ne gausun gausun ruwa mai amfanarwa giyasun hadari mai amfanarwa mai kwarjini masanin ilimi wari'un zaka ce mai tsantseni mai yawan ilimi bahirul anwari mai gigitaccen haske mai maɗaukakan haske shugaban duk wani shugaba in dai kai shugaban da kake bin ɗarika to shine shugabanka na shari'a shara'iwa wanda hanyoyin ta bata buyuwa masanin ilimi mai yawa mai shahara ya ce wata mai haske a sha'iru mawaƙi almufliku mai zarcewa cikin fasaha mai gaskiya mai haƙaƙuwa cikin ilimi shine muhammad ali bin fata mukarrizan yana mai waka risalatu yana mai waƙe waƙan nujumul huda la tarasa tamhul amawa ga wal fiska wal kufra ka ga nujumul huda taurarin shiriya ɗali atun taurari ne wanda suka bayyana ta tara da yawa a jere fil ufki a sararin samaniya satamhu da sanin za su shafi al'ama makanta wal zaiga da kuma bata wal fiska da faskanci wal kufra da kafirci nujumin taurari ne wa'inda badat suka bayyana fi burji sadan a burji sa'idi mai albarka sa'idatun kuma masu albarka ne su sa'idatun zaka ce ko kuma ka ce bashi sa'idatun din fi burji sa'adin na'ati akan sa'adin idza tala'at abin da zan ce kace sa'idatun saboda zama na'ati nujumun sa'idatun badat fi burji sa'adi amma ka bashi haka din idza tala'at wanda idan har suka bayyana zalal zalamu sai kaga duhu ya gushe biya albarkan su kaharan dole tasulu tana kai farmaki wannan littafi bi ayatul kitab amma ba da takobi ba da ayoyin alqur'ani muniratan mi haske fakanat sai ta kasance jabiratan mai daurawa li kasar dini ga karayan addini jabran dauri wato tsananin dauri mafiya a hadisan a cikin da akwai hadisai sihahun ingantattu wanda aqama ha dalilan wanda dalili ya tsayar da ita ala fadlin nabi ala fakhra afwan wa fiya a hadisan a cikin akwai hadisai siyawun ingantattu a kama ha wanda ya tsayar da wannan littafin dalilan ala fadlil nabi dalili ne akan falalan annabi sallallahu alaihi wasallam wala fakhra babul alfahari نعم نهت عن جميع المنكرات منكرات مريدة تا نيسانتا مي نيمانتا غبرن دكان wani abin ki
walam ta'al bil ma'rufi
bata yi sakaci ba wurin umarni da kyakkyawan aiki cikin umarninta matakan umarni zaigin daga tana juyar da ma'abocin banna zai ma'abocin karkacewa daga wanda ya wuce gwana iri fi itikari a cikin aqidansa mafihin na zikira lillazi tanfa'u zikira to a cikin littafin nan fa akwai am- akwai tunatarwa ga wanda take ga wanda azzikira tanfa'u tunatarwa take amfanar da shi na'am alayka biya to ina maka ina maka wasiya ka rike ta mabtaghiyan huda in dai kana neman shiriya fa khairul hadi fa khairul huda zaka mai da shi in baka ba zai fada ba na'am ba zai faɗi ba fakairul huda kai ma wannan dalil din fataha fataha Mm.
sai ka cire eh, ɗige-ɗigen da ke kan yawo fakairul huda ne alaika biha in kunta muktajiyan huda fakairul huda hadiyun nabiyyu wala idra to fakairul huda fiyayen shiriya hadiyun nabiyyu shine shiriyan annabi wala idra kuma ba tare da wuce gona da iri ba shiriyan atana abu isa kaga annabi ya ce la tushaddidu ko ka ku tsananta shi yasa ce wala idra amma babban shiriya ma kaka wuce gona da iri domin walan yi shaɗa dini adam illa galabu ta na abu isa haka baban isa ga ya zo mana sa'idu jaisha shi ne jagorar rundunar wannan littafi bisa ifati bisa ikatin tare da wani tsawa tastagrikul barra wanda take nitsar da te- tudu da teku wa munkiru fadlil kaga mutumin da ke inkarin falalan annabi wa huwa mu'min alhali kuma yana kirarin shi mumini ne kaman fi yadayhi ya jima ulma'a wal jamara kamar mutumin da ke hada ruwa ne da garwashi a hannunsa da Allah zai hadu ai ba zai kamar yadda ba zai kana mumini kuma kana mai inkarin annabi ba haka ba zai taba yiwa ba kana mai hada garwashi kuma ga ruwa ga garwashi ba zai yi ba eh ba zai yi ba kamar fi yadayhi yajma'u ulma'a wal jamra no wa musbituhu aidan kaga shi ma wanda ya tabbatar da eh, annabi yana sama da kowa muhassilu a ta ai mai tabbatar da abin da ya tabbatar ya ta ba shi da daraja kaman bi dalilin yusuf shamsa wal badra kamar mutumin da ke so ya tabbatar da rana ne wani dalili a ta aiki ba za ai ta ta tabbata ko ka tabbatar da ke da dalili ko ka tabbatar ai duk ɗaya ne shine kamar bi dalilin yusbitu shamsa wal badra kamar wanda ke tabbatar da rana da lokacin rana ko ke tabbatar da wata da lokacin haske da dalili ai duk ɗaya ne ai dama suna nan alal mustafa al hadi dalalatu to ba dalalatin wa Allah ya taimaka har ma ya ci dalalatu Allah ya kiyaye salatin atullah salati da amince tabbata ga annabi mai shiryarwa min Allah ma da mun jummal guda ta tara daga Allah mutum da taurari shirya suna jiyar kuwa a shehu yana cewa shehu yana cewa a a alayya nahjul ma'ani min ma'adinaha wa ma alayya idza lam tafhami al-bakaru wato in haƙo nahjul ma'ani in haƙo gwalagwalai min ma'adinaha daga ma'adananta alayya wannan yana kaina amma wa ma alayya baya kaina idza lam tafhami al-bakaru dan shanuwa bata gane ba an gane domin ka a cikin jinsin mutane akwai shanayi shi na wata adda a cikin kanzu yana cewa ta ruddu man kadira mana min albakar qad tujadul basharu min jinsil bashar Allah ka juyar da wanda ya nufe mu da shari daga cikin shanayi sai ce qad tujadul bakaru ai kake mamaki ana samun shanayi min jinsil bashar a cikin jinsin mutane dan haka ai wa ma alai idza lam tafhami albakaru duk wannan abin da yanda- idan har shanuwa bata gane ba wannan ba a kai na yake ba a to ai shanuwa ce ita dawa Allah ya kiyaye Allah ya saka mu shi da alkhairi Allah ya samu karanta fatiha ɗaya sabi faji goma ilallah sha ɗaya hadiya da shi